الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwarmu a wannan lokaci takaitacce wanda za mu fara darasi na littafin Umdatul Ahkam a muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatu da zami zaman mun yi shi da ikhlasi kuma ya amfanar da al'umma na'am bismillah
bismillahir rahmanir rahim qala shaykh al-hafiz taqiyuddin abu abu muhammad abdul ghani bin abdul wahid abdul wahid bin ali bin sudur al-maqdisi rahimahullah ta'ala الحمد لله ملك الجبار الواهب القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحابه الأبهار الأخيار نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الحافظ الشيخ dattijo alhafiz babban bijimi na hadisi babban malami a ɓangaren hadisi shine a yayin rubuta na taqiyuddin wato wanda yake baiwa addini na musulunci kariya wanda yake ƙarfafa addini na musulunci abu muhammad shine baban muhammad abdulghani shine malam abdulghani ibnu abdulwahid dan abdulwahid dan ali dan surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan babban malami ya ce alhamdulillahi malikil jabbar godiya ta tabbata ga sarki allah al-malik sarki mamallakin mamallaka ga baki ɗayansu aljabbar wanda yake mai ɗora karaya mai bunƙasa a cikin mulkin shi alwahid sarki ɗaya ɗayan sarki wanda ba ya da na biyu ballantana na uku alƙahar wanda yake da rinjaye a cikin al'amuran shi baki ɗaya wa ashhadu an la ilaha illallahu ina tabbatarwa babu wani abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya a cikin mutane ko aljannu ko mala'ikai wanda ake gani ko waɗanda ba a gani a sama ko a ƙasa rabbus samawati wal ard ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mahaliccin sammai bakwai da kasai bakwai shine mamallakin su wa ma bainahuma kuma shine mamallakin abin da yake tsakankanin sammai da kasai al'aziz mabuwayin sarki wanda babu abin da ke gagara shi algafar sarki wanda yake mai suturcewa bayan shi waɗanda suka nemi gafara zuwa gare shi yake suturce su daga laifin da suka aikata wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina tabbatarwa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa ne na allah sannan kuma jakada ne na allah al-mustafa wanda yake abin zaɓi wanda Allah subhanahu wa ta'ala shine ya zaɓe shi ya bashi annabta da manzantaka al-mukhtar wanda yake abin zaɓa wanda Allah ta'ala ya tace ya tace ya tace sannan kuma ya zaɓe shi ya fitar da shi daga cikin gida wanda yake nagari sallallahu alaihi tsira da aminci sun tabbata a gare shi wa ala alihi sannan kuma tsira da aminci sun tabbata ga alaye na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa sahabihi da sahabbansa al'akhiyar waɗanda suke zaɓaɓɓu na
فإن بعض إخواني سأل الاختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن حجاج بن مسلم البشيري النيسابوري فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأسأل وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نذر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل na'am amma ba'ad shehu ya ce amma bayan na yi yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala na yi salati da aminci ga ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam da kuma alayensa da sahabban shi waɗanda suke zaɓaɓɓu fa inna ba'da ikhwani malam yace haƙiƙa shashe daga cikin ƴan uwana musulmai masu son sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shashe daga cikin ɗalibansa ya ce sa'alan ikhtisara jumlatin wato ya yi bara a wajena ya nema a wajena akan in takaito mai wani adadi fi a hadithil ahkam a cikin hadithai waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukunce wato shashe daga cikin ɗaliban shi ya yi bara a wajen shi ya ce akar mukumullahu muna so a kawo mana wani adadi wanda yake baya da yawa na hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan hukunce-hukunce tun daga kan tsarki alwalla sallah zakka hajji azumi da sauransu amma kuma min mattafaka alaihi imamani hadisan da waɗannan manya-manyan limaman guda biyu suka haɗa akan fitar da shi a cikin littafinsu abu abdullahi limami na farko shine baban abdullahi muhammadu bin isma'il shine Muhammadu ɗan Ismail ɗan Ibrahim al-Bukhari al-Imam al-Bukhari na farko kenan wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi kuma malami na biyu shine al-Imam Muslim Muslim ɗan Hajjaj ɗan Muslim al-Qushairi ba Qushairi an-Naisaburi ba Naisaburi na garin Naisabur Allah ta'ala ya ji kansu da rahama wato waɗannan limaman guda biyu duk hadisin da malam zai kawo wanda suka yi ittifaki ne akan fitar da shi to sai dai aka ce ɗan adam ajizi ne tare yake bai cika goma ba to malam akwai waɗansu hadisai wanda ya shigo da su imma dai al'imamu muslim ne kaɗai ya kaɗaita da rawaito su imma al'imamu bukhari ne kaɗai ya kaɗaita da rawaito su akwai hadisin da ya shigo da shi ma cikin umda din wanda babu shi cikin bukhari babu shi cikin muslim insha Allah ta'ala idan muka je za mu yi bayani akai amma kowanne daga cikin su ya inganta na'am fa ajabtuhu ila su'alihi raja al-manfa'ati bi malam yace sai na amsa wa shi wannan dan uwa wannan barar da yayi a wajena sai na amsa mishi zuwa ga barar da ya a wajena ta rubuta littafin da yake kunshe da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda kuma malaman guda biyu suka yi ittifaki akan fitar da ita raja almanfa'ati bihi saboda kaunar wato a amfana da shi saboda ina fatan Allah ta'ala ya amfanar da bayin shi musulmai da wannan littafin nawa kuma gashi ana na ana ta amfana da shi wannan littafin ya kai wajen shekara ɗari takwas a duniya amma gashi na har yanzu kamar jiya ya aka kawo shi za a ga cewa wani sabo ne a wajen shi amma littafi ne wanda ya daɗe a abdulgani ya kwambi sosai da barin duniya yana daga cikin malaman ƙarni da shida yanzu kaga muna ƙarni na goma sha biyar yanzu na sha biyar ɗin ma wajen shekara arba'in da hudu aka yi na'am wa as'alullaha an yanfa'ana bihi malam yace ina roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu bihi da wannan littafi na umdatul ahkam wato waɗansu daga cikin magabata idan suka rubuta littafi sai bayan sun gama rubuta littafi sannan suke yin mukaddima waɗansu kuma a'a kafin su rubuta littafin idan abin ya zo musu a kai gashi za su yi babe kaza za su yi babe kaza za su yi babe kaza shikenan sai su yi mukaddima to amma yawancin su sai sun gama rubuta littafi sannan kuma ake yin mukaddima saboda abin gashi na a rubuce a aikace kenan kawai mukaddima za a yi akan bayanin abin da yake cikin littafin to shine yace ina roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da wannan littafi na umdatul ahkami wa man katabahu da dukkan wanda ya rubuta shi a allo ya haddace shi ko ya rubuta shi a takarda ya karanta shi ko ya kokari ya kwafa saboda baya da kuɗin da zai sayi nusaha ta umdatul ahkami aw sami'ahu ko kuma wanda ya je ya zauna a majalisin da ake koyar da umdatul ahkami ya tsaya ya saurari karatun umdatul ahkami to shi ma Allah ta'ala ya amfanar da shi da wannan littafin na umdatul ahkami au qara'ahu ko kuma shine ya doka ya je gaban malami ya bude ya karanta malami yana fassara mishi ya karanta shi a gaban malami au hafizahu ko kuma aka yi daura shi ya haddace wannan littafin na umdatul ahkami aka je wajen daura ta umdatul ahkami yayi kokari ya haddace wannan littafin to shi ma ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da shi da wannan kaso mai tsoka da ya haddace na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi akan fitar da ita au nazara fihi ko kuma ma ya diba shi ya kallace shi ya siya ya kawo ya ajiye shi a cikin labirari din shi lokaci zuwa lokaci ya ɗako shi in ma ko saboda ya leƙa waɗansu hadisai a ciki ya fitar da waɗansu hadisai yana so zai yi wata lakata ɓangaren abin da ya shafi alwala ko ɓangaren abin da ya shafi sallah ko ɓangaren abin da ya shafi zakka ko ɓangaren abin da ya shafi azumi ko jihadi ko wani abu ya ɗako ya isti'ana da littafin umdatul ahkami ya cire waɗansu hadisai irin nasu abu hurera da sauransu wa an ya ja'alahu khalisan liwajhihi karim malam yace ina roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan littafi na umdatul ahkami da nayi shi ya zamanto nayi shi ne khalisan keɓance liwaji hilkariyim saboda zatin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai karamci wato yana roƙon Allah ta'ala ya sa wannan littafin da yi shi ya yi shi ne don Allah ba don wai mutane su yaba ba ba don wai mutane su ce malam abdulgani babban malami ne ya san hadisai ba don mutane su ce malam abdulgani ya yi wa addini hidima ba ba don yabo ba ya rubuta kayan shi don allah ya rubuta kayan shi to wannan ya rubuta kayan shi don allah dalili shine allah ta'ala ya sa wa littafin shi karbuwa a doron duniya za a ga cewa littafin nan na umdatul ahkam ya shiga kwararo kwararo sako sako duk waɗansu majalis na ilimi za a ga cewa ana ta koyar da shi to littafi ne wanda yake kunshe da albarka mai girma duk wanda yake so ya zamanto ya aikata ibadar shi kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne a gidan shi to ya samu umdatul ahkam in kana so ka yi alwala kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi ta to ka nemi umdatul ahkam ka garzaya ka je ka wajen malam habibu ko wajen malam abbas ko anan kasuwa ta mu ka je ka gurin masu yadda littattafai ka samu umdatul akami ka kaka aje ta a gidanka an gane ku wato an ce duk wanda yake da kwai sunanu abi dawud a gidan shi kamar yana da annabi ne a gidan shi saboda sunna ta annabi ta gare aka ce in aka ce an malikin an nafiyin anibin umar aka maka wannan isnadin kamar tsakaninka da annabi ne kawai a ce ga labule ne za ka buɗe ka gan shi yana magana to haka na umratul akami take akwai asani da dama wanda kawai an malikin an nafiyin ne anibin umar asaful asani da kenan an gane ko a wajen imamu bukhari mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im sannan kuma ina roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajibta ya wajibta mun samun rabauta a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala fi jannatin na'imi a cikin gidajen aljanna wanda take ta ni'ima saboda wannan littafin da na rubuta. Allah ta'ala ya ji kan malam, Allah ya gafarta mishi, Allah ta'ala ya sa shi cikin jannatul firdaus al'ala, Allah ta'ala ya sa ya yi makwabtaka da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, fa innahu hasbuna hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isa ya ishe mu makircin masu makirci ya isar mana makircin masu makirci da kuma kutungwila da masu kutungwila wani imal wakil ma dalla da abun dogaro idan ya zamanto shine ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية للنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه نعم كتاب الطهارة littafi na farko a cikin wannan littafin na umdatul ahkam zai yi mana bayani akan abin da ya shafi tsarki tsarki abin da ya shafi tsarki tun daga kama ruwa mutum ya shiga ban ɗaki ya biya bukata ya fito ya yi alwala to wannan kitabu na farko kenan kafin mu je kitabu salati hadisi na farko a cikin wannan littafin shine hadisin Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi Umar ɗan Khattab ya ce, Na ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama yana cewa, Innamal a'malu bin niyyat ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallama ya ce, Sani dai kaɗai ingancin ayyuka ana lissafa su ne idan an yi su tare da niyoyi. Duk wani aiki yana samun inganci ne da amsuwa a wajen Allah lokacin da mai wannan aikin ya yi niyya da ta aikata wannan aikin. wa fi riwayatin bin niyya a cikin wata ruwaya da ifradi innamal a'malu bin niyya sani dai ayyuka ana lissafa su ne a matsayin ayyuka amsassu a wajen Allah lokacin da aka yi su da niyya wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace sani dai kadai ana rubuta wa kowane mutum ladan abin da ya niyya ne duk abin da kai niyya to shi ake rubuta maka lada ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله dukkan wanda hijirarsa da ya yi ta daga makka ya tafi madina ko daga habasha ya tafi madina ko daga faris ya tafi madina mazala ce to dukkan wanda hijirarsa da ya yi ta ya yi ta ne ilallahi zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam fahijiratuhu ilallahi wa rasuli to sakamakon hijirar tashi yana komawa ne zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa man kanat hijratuhu ila dunya dukkan wanda hijirarsa ko da yayi ta yayi ta ne saboda duniya yusibuha saboda ya samu wani kaso na duniya saboda abokanan harkokin shi sun yi hijira sun bar garin da yake ciki shi ma sai ya hijira ya tafi garin da suka tafi aw imra'atin yatazawwajuha ko kuma yayi hijira ne saboda wata mata da yake so zai aura ta yi hijira ta bar garin da yake shi ma sai ya tashi ya bi ta ya zamanto dan kwaliya ja hula to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ya sani sakamakon hijirar shi yana komawa ne zuwa ga abin da ya hijirar zuwa gare shi zuwa ga abin da ya hijirar dan shi wato in saboda duniya yayi to idan ya tafi ya samu duniyar ko bai samu ba wani lada da zai samu a wajen Allah in saboda ya auri wata mata ya auri wannan matar ko da ya je wani ya samu ya kwace mishi ita kafin ya isa to shi dai ba zai samu lada a wajen Allah ba wato malam ya bude wannan littafi da wannan hadisin saboda ya bayyana mana mahimmancin niyya a kowane aiki ko da tsarki zaka yi to akwai bukatar niyya sannan alwala sannan kuma sallah da sauransu نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث نبي أتشكين ونن بابي شين حديث أبو هريرة عبد الرحمن ابن سخر الله تعالى يقال يدادش ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la ya ƙibalullahu salata ahadikum Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya amsar sallar kowane ɗaya daga cikinku, idan a hadasa idan dai ya yi kari, wato alwallashi ta warware, hatta ya tawabba'a har sai ya sake yin alwalla. Allah ta'ala baya amsar sallah ba tare da an yi alwalla kafin ta ba. Na'am.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار hadisi na gaba daga abdullahi dan amr dan as da abu huraira da nana aisha yardal allah ta ƙara tabbata a gare su waɗannan manya-manyan sahabbai guda uku suka ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wailul lil azabi minan nar bune na azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin dindiniyoyinsu ba tare da sun wanke su ba a cikin alwala ko a wanka bune na azaba na wuta na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق na'am hadisi na gaba daga malam abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi malam abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza tawadda'a ahadukum idan kowane ɗaya daga cikinku zai yi alwalla falyaj'al ma'an fi anfi to ya saka ruwa a cikin hancin shi ya sa ruwa a cikin hancin shi ya shaka ruwa a hancin shi thumma liyantathir sannan kuma ya fatar da shi wa manistajmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda zai yi tsarki na hoge dukkan wanda zai yi amfani da tsakwaikwai bayan ya gama bawali ko bayan ya gama bayan gari to falyutir ya zamanto adadin wannan hojen da zai yi amfani da shi su zamanto mara ne guda uku ko biyar ko bakwai wa idasta kaza a hadukun min naumi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kowane ɗaya daga cikinku ya tashi daga barcin dare falya gasir ya daihi ya wanke hannayen shi talatan sau uku ƙabla an yi huma fil ina'i kafin ya shigar da su a cikin makayi na alwalla kafin ya shigar da su a cikin akushin da zai yi alwalla da shi to ya wanke su sau uku manzo Allah ce fa inna ahadakum haƙiƙa kowane ɗaya daga cikinku la ya dari aina ba ta duhu ya san ba inda hannun shi ta kwana a lokacin da yana barci bai san ba inda hannun shi take watakila zai iya yiwa wata najasa ta zuba akan hannun shi amma bai sani ba watakila zai iya yiwa bera ya zo ya huce ta kai ya ko wata najasa watakila zai iya dirmiya hannun shi a cikin wandon shi ta wasa da gaban shi bai sani ba wa fi lafzin li muslim a cikin wani lafazi na al-imam muslim manzan Allah ya ce falyastanshiq min alma'i to sai ya shaka ruwa a hancinsa bimin khiraihi da kohohin hancinsa sai ya ja sai ya ja ruwa wa fi lafzin a cikin wani lafazi manzan Allah ya ce man tawadda'a falyastanshiq dukkan wanda zai yi alwala to ya shaka ruwa a hanci wannan yana ɗaya daga cikin dalilan malaman da suke ganin cewa wajibi ne shaƙa ruwa a hanci saboda umarni daga manzan Allah ana ɗaukar shi a matsayin wajibci ne ya za ta faliyastan shiq ya shaƙa ruwa a hanci na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب na'am hadisi na gaba daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya bulanna ahadukum kadda ɗayanku ya kuskura ya yi bawali ya yi fitsari filma'id da'imi a cikin ruwa wanda yake kwancacce idan aka ce alma'ud da'im shine alma'ur rakid allazi la yajri shine malam ya mai wato tafsiri allazi la yajri wanda baya sarki lasiyon baya kai kawo kawai a guri ɗaya yake a kwance cikin kwadaddafe summa yagtasilu fihi sannan kuma ya ce zai yi wanka a cikin wannan ruwa kada ya yi haka nan wali muslimin a cikin ruwaya ta al'imam muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yagtasil ahadukum kada kowane ɗaya daga cikinku ya yi wanka filma'id da'imi a cikin ruwa kwancacce wa huwa junubun alhali yana da kwai janaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بتراب
na'am
وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأفروه الثامنة بالتراب hadisi na gaba daga malam abu huraira hallo dai allah ta'ala ya ƙara yadda da shi malam abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum idan dai kare ya sha abin sha ya sha ruwa ko ya sha kunu ko ya sha hura fi ina'i ahadikum a cikin makayin ɗayanku to fal ya gasilhu sab'an ya wanke wannan akushi so bakwai idan ya zo shi ya tardo ruwa ne dama ya ajiye ga kare ya sa baki a ciki ya tsoma baki a ciki to sai ya zubar da wannan ruwa sai ya wanke wannan akushi so bakwai wali muslimin a ruwaya ta al'imam muslim manzan Allah ya ce ula hunna biturab wato wanki na farko da zai yi sai ya wanke shi da ƙasa ya zuba ƙasa a ciki ya gaggarje da ƙasa sannan kuma ya wanke ɗauraya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar da shida ta bakwai duka sai ya ɗaure walahu fi hadisi abdullahi bin mughaffalin radiyallahu an ya tabbata cikin sahihu muslim a cikin hadisin abdullahi dan mughaffal Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza walagal kalbu fil ina'i wato idan dai kare yayi lallagi a cikin akushin ɗaya daga cikin ku to fagsiluhu sab'an to sai ku wanke wannan akushi din sau bakwai wa affiruhu thaminata biturab wa affiruhu biturab sai ku gaggarje shi da ƙasa Samina a wankin na takwas wato wannan za mu ga cewa ya sha bambam da hadisi na baya to shine malamai suka ce hadisi na farko wanda bukhari da muslim suka yi ittifaki a kan shi shi za a gabatar a kan wannan hadisi na abdullahi ibn mugaffal wanda al'imam muslim ne kaɗai kaɗai ta da rawaito shi na'am وعن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضع له به هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه shikenan hadisi daga humran maula Uthman bin Affan shine yancaccen Uthman dan Affan annahu ra'a Uthman radiyallahu anhu hakika humran ya ga mai gidan shi Uthman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi da abi wadu'in Malam Usman ya nemi da a kawo mai ruwa na alwalla. Idan aka ce alwado bi fatihil mim shine alma'ul ladhi yutawabba'u bihi. Ruwan da ake alwalla da shi shine alwado. To ya nemi da a kawo mai ruwa na alwalla da aka kawo mishi fa afraga ala yadayhi sai ya karkata ya zuba akan hannayen shi guda biyu min ina'ihi daga wannan akushi din. fagasalahuma talata marratin sai ya wanke hannayen nashi sau uku cicif irin wanke na farko wanda ake yi litta'abbut thumma adkhala yaminahu fil wudu'i sannan kuma sai ya shigar da hannun shi na dama a cikin wannan ruwa na alwalla thumma tamadmada sannan ya kurkure bakin shi wastan shaka ya shaka ruwa a hancinsa wastan tsara ya shatas da ruwa daga hancinsa sun magasala waje hahu talatan sannan kuma ya wanke huskar shi so uku wa yadaihi ilal mirfaqaini talatan ya wanke hannayen shi guda biyu zuwa guyoyin hannaye ya wanke kowane ɗaya daga cikinsu so uku uku summa masaha bi ra'sihi sannan kuma ya shafi kansa summa gasala kiltari jilaihi talatan sannan kuma ya wanke kowace ɗaya daga cikin ƙafafuwan shi guda biyu ya wanke su so uku uku sun matsala sannan kuma Usman ɗan Affan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce, Ra'aitun nabiya sallallahu Alaihi wasallama tawadda'a na hawa wudu'i haza, ya ce, Na ga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi alwalla kwatamkacin wannan alwallatawa, irin yadda na yi alwallan nan na ga ma'aiki Alaihi salatu wasalam ya yi ta. Waƙala kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda'a na hawa wudu'i haza dukkan wanda ya alwalla kwatamkacin wannan alwallar da na yi thumma salla raka'a sannan kuma ya tashi ya tafi ya salla ta nafila raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu bai zantar da kanshi ba da abin da ya shafi al'amurra na duniya a cikin wannan sallah ta nafila raka'a biyun da yayi bai yi ba hadithun nafs a ciki abin da ya shafi harkar duniya to ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifin shi Allah ta'ala zai shafe mai laifuffukansa to kun ga hoyin da abin yake fa idan kai alwalla irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan kadai yana kawo maka kankarewar laifinka zai zamanto Allah ta'ala ya kankare maka laifi saboda wannan alwalla da za ka yi duk wani bangare idan ka wanke shi kamar yadda manzan Allah ya faɗa shikenan kurakuran da ka gani inda ida ne ka gani kana wankewa fuskarka tare da tsugon wannan ruwa shikenan kurakuran da ka gani da idanka shikenan ya tafi hakanan hannayenka kana wanke su hakanan gashin kanka kana shafar kanka haka kawahuwanka kamar yadda hadisin da yake cikin musulmi ya tabbatar kana tashi kana yin sallah tana fila raka a biyu za a kankare maka kurakuranka wannan ya shafi abin da ya shafi hadisu annabsu abin da ya shafi na duniya amma abin da ya shafi tunanin lahira an raba bawa da shi babu laifi wannan kana cikin sallah ka dinga tuna tsayuwarka a gaban Allah saboda wannan zai sa ka kyautata wannan ibadar taka ka dinga tuna duhun kabari ka dinga tuna wato haduwa na mala'ikai da tambayar da za su yi maka ka dinga tuna yanda farfajiyar alkiyama take da sauransu don ka ƙara aiki kyakkyawa babu laifi wannan na'am
عن أبي قال شهدت شهدت عمرو بن عمرو بن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بطور من ماء فتوضأ له من قوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبر فأكفأ على يديه من التور فغسل فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فضمر واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر التور فبه القصد نعم حديث نقبا دقى عمرو ابن يحيى المازني ya juyo daga mahaifinsa ya haya almazini ya ce shahidtu amurabna abil hassan ya ce na halarci majalisin amurɗan abil hassan sa'ala abdullahi bin zaid ya tambayi abdullahi bin zaid allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya tambaye shi dangane da alwalla ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi wannan amurubin abil hassan tabi'i ne bai gaba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma abdullahi ibn zaid ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam sahabi ne ya koyi karatu a wajen annabi shikenan amrubun abil hasan saboda irin kaya ya tsinke a gurin kaba sai ya tambayi abdullahi ibn zaid da ya kawo musu ziyara ya ce ya ne ni ma'aiki alaihi salatu wassalam yake alwallah da ya tambaye shi game da alwalla ta ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda at-ta'limu bil fili aqwa min at-ta'limi bil qawl ka koyar da mutum a aikace ya fi ka koyar da shi a faɗe an gane ku shikenan ba zai ce ba ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi shikenan kawai fada'a bi taurin min ma'in sai ya nemi a kawo mai yar tasa ta ruwa yace a ciko tasa a kawo فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بن يحيى المازن yace sai Abdullahi ibn Zaid ya musu alwalla irin alwalla ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kajuha da aka kawo ruwa aka ajiye a gaban shi yace to ku dinga kallo duk yanda zan yi dinnan haka na ga manzon Allah yana yi ba wai yanda suka yi ba su a'a shine abin da ake cewa dalili wannan dalili qala Allahu qala rasul ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce ga yanda manzon Allah ya aikata fa'akfa ala yadayhi min at-tawr sai ya karkata ya zuba wannan ruwa a cikin akan hannayen shi daga cikin wannan tasa din da aka kawo aka ajiye a gaban shi fagasala yadayhi salasan sai ya wanke hannayen shi sau uku kaga irin yadda Usman dan Affan kenan ko ya wanke hannayen shi sau uku thumma adkhala yadahu fi at-tawr ko yadayhi yace yawwa ni anan yadayhi thumma adkhala yadahu fi at-tawr sannan kuma sai ya shigar da hannun shi na dama a cikin wannan tasa din fa madmada shi ma sai ya kurkure bakin shi wastan shaka ya shaka ruwa a hancin shi wastan sara ya shatas da ruwa daga hancin shi salasan bi salasi garfatin ya yi sau uku da kuma kwamfata guda uku wato waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa in za ka yi alwala bayan ka wanke hannaye in ka ɗako ruwa na kurkurar baki sai ka yi haka in ka kurkure bakin ka kuma sai ka haka ka shaƙa ruwa har ka ɗako ka yi ka haɗa su da kwamfata guda uku to haka yi shi abdullahi bin zaid wannan ita ma fuska ce wanda take ta halitta wajen kurkurar baki da shaƙa ruwa saboda wannan hadisin na bukhari da muslim hadisin abdullahi bin zaid an gane ku shine salasan ya yi kurkurar bakin da shaƙa ruwa a hancin sau uku amma kuma da kwamfata guda uku ya shine ake ce da shi sittun bi salasin haka mai mukhtasar yake shago sittun bi sittin afdalu min sittin bi salasin wa sittun bi salasin afdalu min sittin bi tsnaini wa sittun bi tsnaini afdalu min sittin bi wahida an gane yawwara thumma adkhala yadahu fi tawr sannan kuma sai ya shigar da hannunsa na dama cikin wannan tasa fagasala wajahu salatan ya wanke fuskar shi sau uku da ya wanke fuskar shi sau uku sun ma'adkhala ya dahu sannan kuma ya sake shigar da hannun shi cikin wannan tasa ɗin fagasala huma marrata ni ilal mirfaƙaini sai ya wanke hannayen shi guda biyu sau bibi ya wanke su zuwa gwiwoyin hannaye amma mun ga a hadisin abdullahi ibn usman ibn affan shi sau uku uku ya wanke su saboda nuni akan halaccin wankewa sau uku da kuma sau biyu kowanne ya tabbata thumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu sannan kuma ya shigar da hannayen shi guda biyu cikin wannan tasa sai ya shafi kanshi da wannan wato hannayen nashi guda biyu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida sai yayi gaba gaba da su hannayen nashi kuma yayi da baya da baya da su so ɗaya tal an gane ko to wannan wannan gaba ta fa aqbala bihima wa adbara shine in za ka yi gaba-gaba da hannayenka in za ka shafi kaya ne za a yi gaba-gaba yawara suka ce to fa akabar bi ma kenan haka yayi wa adbara kuma ya haka suka ce daga nan za ka kamu shine ina gani a karatunmu na akhbari mi wannan bayanin akwai malaman da suka ɗauki wannan gaba suka fassara ta da cewa fa akabar bi ma gaba-gaba shine haka adbara ku shine haka sun magasalar rijilaihi sannan kuma sai ya wanke kafafuwan shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya abdullahi ibn zaid bada bi muqaddami ra'sihi na haka ne ko yawa idal ka'abaini zuwa idanun sawu wa fi riwayatin a cikin wata riwaya bada bi muqaddami ra'sihi wato abdullahi ibn zaid ya fara shafan magabacin kansa shine nan kenan yanzu kuma zai yi tafsirin fa da bihima din gaba gaba da su din shine haka din yayi shine ya fara daga nan hatta zahaba bihima ila qafa wa hadda ya tafi da hannayen nashi halin kasancewar shi yana mai shafar kanshi da su ila qafa wa har ya zuwa keye shi thumma raddahuma sannan kuma ya dawo da hannayen nashi hatta raja ila al-makan alladhi bada minhu hadda ya ya dawo gurin da ya fara shafar daga gare shi shine ya dawo nan ɗin kenan goshin shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya abdullahi ibn zaid ya ce to yanda na yi alwala ɗin nan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mana alwala ya ce a ta na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana ya kawo mana majalisi ya kawo mana ziyara majalisinmu fa'akhrajna lahu ma'an sai muka fito mai da ruwa fi taurin a cikin wata ‘yar tasa min sufurin ta tagulla. attauru abinda ake cewa attaur shubuhu dust wani abu ne wanda yake kama da kora an gane ko ba kora ba ce amma tasa ake ce mishi eh eh kora ba Mm, akwai ta ko babu yanzu ne Eh, ana samun ta ko irin wanda aka girgiza ta nan za a ji kamar yawwala na'am وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وظهوره وفي شأنه كله
Hadisi na gaba daga Nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Nana Aisha ta ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yu'jibuhu tayammun, at-tayammun farawa da dama tana burge shi. Farawa da dama yana burge shi fi ulihi cikin sanya takalmin shi. Idan zai saka takalmin shi yana saka kafar dama kafin ya saka kafar hagu. wata rajulihi da kuma cajewa gashin kanshi idan zai caje gashin kansa sai ya caje ɓangaren dama sannan kuma ya caje ɓangaren hagu wa ɗuhurihi hakanan kuma a wajen alwallarsa da wankan shi idan ya zamanto zai wanke gaba wanda take da kwai ɓangare guda biyu tana da dama tana da hagu sai ya wanke ta ɓangaren dama sannan ya wanke ta ɓangaren hagu ɗin ta ce kai wa fi sha'anihi kullihi farawa da dama yana burge shi a cikin al'amuran shiga baki ɗaya idan zai shiga masallaci yana fara gabatar da kafar dama idan zai shiga cikin gidan shi yana fara gabatar da kafar dama amma idan zai shiga ban ɗaki yana fara gabatar da kafar hagu idan zai fito yana fara gabatar da kafar dama an gane ku wato wannan yujibu yammun ma'ana yufaddilu taqdimal ayman yana fifita gabatar da dama akan hagu alal aisar kenan ko yu'jibuhu tayammun yu'jibuhu albidayatu bil yamin farawa da dama yana burge shi cikin waɗannan abubuwa to dan haka yanzu in mutum zai sanya takalmi sai ya sa dama sannan kuma hagu in zai tube fa hagum zai cire sannan kuma ya cire dama litakun al-yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza dama ta zamanto ita ce farko wajen sawa ita ce karshe wajen fiddawa an gane ku na'am وأبي نعيم المثمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء na'am an nu'aymil mujmiri hadisi na gaba daga malam nu'aym al-mujmir an ce da shi al-mujmir saboda malam nu'aymu mutum ne mai kokarin shara a masallacin ma'aiki alaihi salatu wassalam to bayan ya yi shara sai ya kawo turare turare na wuta ya turare masallaci na ma'aiki shi yasa aka ce da shi al-mujmir wanda yake turarewa masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da turare na ich ya jiyo daga malaminsa abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi malam abu huraira shi kuma ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ummati da auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Haƙiƙa al'ummata, ana kiransu ranar tashin alkiyama, wannan shi ne ake ce da shi ne da'u takrimin wa tashrifin, wato kira na mutuntawa da ɗaukakawa da darajantawa. Ana kiransu ranar tashin alkiyama a ce, Ina al'ummar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, ta tayi su ce ga mu. Gurran, halin kasancewarsu suna masu fararen goshi. goshinsu yana haske muhajjalina suna masu fararen hannaye da ƙafafu min atharil wudu'i saboda gurbin alwala da suka yi tayi a nan duniya an gane ko wato al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su sha bambam da sauran al'ummu da ka gani ma za ka gane cewa wannan al'umma ta manzan Allah sallama ce manzan Allah ya ce a cikin dubu zan gane al'ummata aka ce za a yi rasulallah ka gane al'ummarka ya ce ku bani labari da a ce mutum yana da kwai doki baki kirin sai ya shiga cikin dawakai wanda suke jajaye ko fararen dawakai fararen dawakai zai in aka zo aka ce ina dokin shi zai iya gane a dokin shi ko ba zai iya gane ba ko a tsaki yake kawai ya daga kai haka haka zai ga can wancan shi ne ko to haka yace al'umma ta haka take a cikin sauran al'umma duka zai iya tsatsamowa kayana saboda suna da kwai fari biyar doki mai fari biyar shine al-gurrul muhajjal wato doki mai fari biyar yana da fari a goshin shi yana da kwai fari a kafafuwan shi guda hudun nan shine ake ce da shi al-muhajjal ai ya fi tsada to shi yasa manzo Allah ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina halin kasance wasu suna masu fararen goshi suna masu fararen hannaye da kafafu min atharil wudu'i saboda gurbin alwala da suka yi tayi a nan duniya da manzo Allah ya faɗi haka shikenan malam abu huraira ya ce to yan uwa fa manista ba aminku dukkan wanda yake da iko daga cikinku dukkan wanda ya samu dama daga cikinku an yi tsila gurratahu ya tsawaita hasken shi na huska fale fa'al to ya aikata an gane ko ya ce duk wanda yake so in ya zo shi wanke a huska in halwiya ma ya raka wanke a da hasken nashi na huska yi yawa ya ce to duk wanda ya samu dama ya haka nan na'am wa fi lafzin li muslim a cikin wani lafazi na al'imam muslim malam nu'aimu ya ce ra'aitu aba huraira ya tawadda'u ya ce na ga malami na abu huraira yana alwalla wata rana fagasala waje huwa ya daihi ya wanke fuskar shi sannan kuma ya wanke hannayen shi hatta kada ya bulugul manki baini saura kiris ya kawo ka hudu wajen wanke hannu hannan ya kawo yana wankewa sun magasala rijilaihi sannan kuma ya wanke hannu ƙafafuwan shi guda biyu hatta rafa ila saƙayin hadda ya ɗaga wankewar har zuwa kwabri ya wanke ƙafafuwan shi hannun irin da ya kamar mutum zai wanke jiki sun maƙala sannan kuma abu huraira ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ummati da auna yawmal qiyamati hurran muhajjalin haqiqa al'ummata ana kiran su ranar tashin alqiyama halin kasancewarsu suna masu fararen goshi suna masu fararen hannaye da kafafu min atharil wudu'i saboda gurbin alwalla da suka yi tayi a nan duniya fa man istata'a minkum an yutila gurratahu dukkan wanda ya sami iko daga cikin ku akan ya tsawaita hasken shi na fuska wata hajilahu da kuma hasken shi na hannaye da ƙafafu falyaf'al ya aikata wa fi lafzin li muslim a cikin wani lafazi na al-imam muslim abu huraira yace sami'tu khalili sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace naji badadi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tablughul hilyatu min al-mu'min ado na mumini a gobe kiyama yana kaiwa haitsu ya bulugul wudu inda alwalla tashi ta nan duniya ta kai idan ka yi alwalla mai yawa tsawon ta hale kawo nan to in aka tashi za a sa maka gwalagwalai da mundaye a hannayenka da kafafuwanka shine za a sa maka hannan in kawa sai da ka kawo nan to in za a maka ado hannan za a sa maka mundaye in ka zo ka a dinga ganin ka a cikin jama'a da awarware da sauransu a ce kai ba mace ba amma kuma da kayan ado to haka alkiyama take na'am sai mu karanta hadisi wannan babu na gaba ko saboda sai mu raka daukan a matsayin maraka yin ko wani minti 55 na'am babu da khulil khala'i
باب دخول الخلاء والاستبابة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث باب دخول الخلاء والاستطابة wannan babi yana bayani dangane da wato hukunce-hukunce na abin da ya shafi dukhulil khala shiga ban ɗaki idan mutum zai shiga ban ɗaki ya ya kamata ya me ya kamata ya faɗa wal istiqaba da kuma bayani game da abin da ya shafi tsarki na hoji da kuma tsarki na ruwa hadisi na farko a cikin wannan babi shine al istiqaba shine isti'malul ahjar yin amfani da tsakwaikwai lokacin da mutum zai yi tsarki shine al istiqaba tsarki na hoje kenan hadisi daga Anas ɗan Malik radiyallahu anhu ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin zai shiga cikin ban ɗaki qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wato akwai ruwaya wanda take mu'allaka cikin sahihul bukhari kana idza arada an yadkhula ya kasance idan yana nufin zai shiga cikin ban ɗaki makewaya yana cewa Allahumma ya Ubangiji inni a'udhu bika haƙiƙa ni ina neman tsari da kai ka kare ni minal khubuthi daga shedannun maza wal khaba'ith da kuma shedannun mata ka kare ni daga sharrunsu saboda ban ɗaki yana ɗaya daga cikin gurare na matattarar aljannu duk mutumin da yake garajen ya shiga ban ɗaki ba tare da ya yi wannan addu'ar ba to wata ranku zai kwaso abin da ya fi ƙarfin shi an gane ko ma'awar shayatsi ne matattarar shaɗannu ce inda kana son ka samu matattarar shaɗannu duk inda bola take inda ƙazamta take to anan shaɗannu suke kawo fada kana zuwa kana shiga ba tare da bismillah ba ba tare da isti'aza ba to ka tuwatarin kunya aran gama da ɗaya daga cikinsu ko ka taka ɗan ɗaya kuma lau a samu matsala da kai da shi an gane ku da baban shi kenan na'am وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة بغائب ولا هول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل an abi ayyub al-ansari radiyallahu an hadisi na gaba a cikin wannan babe daga malam abu ayyub al-ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza ataytumul ghaid wato idan dai kuka tafi biyan bukatar ku za ku yi bayan gari a cikin daji to fala tastaqbilul qiblata bi ghaidin wala bawlin kada ku kuskura ku fuskanci alƙibla bi ga'idin da bayan gari wala bolin ko bauli don mutum yana gona ya tafi gona da shuka ne ko zamanin noma ne ko zamanin kaka ne to idan zai je shi ya tsuguna kada ya fuskanci alƙibla bauli ne zai yi ko bayan gari ne wala tastadbiruha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace haka nan kada ku baiwa alƙibla baya kada ka kallaci wato abin da ya shafi alƙibla kada ka bata baya kuma kada ka kallace ta kada ka bata baya manzo Allah ce walakin sharriqu aw gharribu sai dai ku kallaci inda rana take hutawa ko kuma inda rana take fadawa an gane ku ai ba ai ba ba cin ya ba kawai baya mu anan walakin yamminu aw shammilu saboda yan Madina Makka ba a gabacin su ba take an gane ku a arewacin su take to shi yasa yanzu idan suka tashi za su yi sallah ina za su kalla arewa za su kalla ba gabas ba za su kalla kuma ba yamma ba za su kalla to amma mu kuma yanzu kala a ce wala jin sharri ko au gharibu a ce ka ka tsugunna amma da niyyar zaka kallaci inda rana ne take hutawa ba inda ba alƙibla ba zaka kalla an gane ku a sai dai ka kallaci gusum ko ka kallaci arewa saboda ba nan bane alƙiblar mu take an gane ku qala abu ayyub malam abu ayyub al-ansari yace faqadimna shama to ana nan ana nan bayan mun ji wannan hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai muka yi bulaguro muka tafi can sham da muka je sham fa wajadna marahid wato sai muka samu salon gunaye idan aka ce marahid jam'i ne na mirhad al-mirhad shine gidan wanka inda za a shiga ayi wanka to sai muka samu waɗansu banɗakoki wanda qad buniyat nahwal ka'aba haƙiƙa an gina su idan ka ce za ka tsugunna ka biya buƙatar ka a yanda aka gina sun to za ka kallaci ka'aba ne an gane ko irin za a ga cewa akwai banɗakoki akwai salon gunaye da in ka shiga cikin banɗaki hatta inda za ka ɗora takalmanka akwai gurin in ka tsugunna an gane ko irin dai waɗansu gurare da za a ga cewa ba irin wannan namu na bariki ba wanda in ka je kana damar ka kallaci ko ina ma to ya ce sai muka samu waɗansu banɗakuna wanda an gina su amma idan ka ce za ka biya buƙatar ka to za ka kallaci setin ka'aba ne fanan harifu anaha ya ce to idan za mu biya buƙatar mu sai mu karkace mu ƙi fuskantar ka'abar sai mu kallaci garribu au sharribu din da maza Allah ya faɗa wa nastaghfirullah azza wa jalla kuma sai mu nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama ga waɗanda suka gina ta akan wannan manufa din ga wanda suka gina ta tana kallon setin Ka'aba din saboda laifi ne suka aikata to tunda mun shiga mu mun biya buƙatar mu to kuma sai mu nema musu gafara su kuma Allah ya gafarta musu wannan laifin da suka yi an gane ku to waɗansu daga cikin malamai suka ce wa nastaghfirullah azza wa jalla sai mun nemi gafarar Allah idan mun kallaci alƙibla din ba akan sani ba na'am وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة mustaqbil ash-shami na'am hadisi daga Abdullahi مستقبلا بيت المقدس To, hadisi daga Abdullahi ɗan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab. Ya ce, Raƙitu yawman alabaita hafsata, ya ce, wata rana na hau saman ɗakin na na hafsatu. Yaye shi na na hafsa iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ɗiyar Umar ɗan Khattab. Ya ce, fara'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ƙaudi hajatahu yana biyan bukatarsa. mustaqbilar shami yana mai fuskantar sham mustaqbilar ka'aba kuma yana mai baiwa ka'aba baya to wannan hadisin yake nuni akan cewa ashe idan a cikin gari kake ka shiga cikin banɗaki za ka biya buƙatar ka to babu laifi za ka iya fuskantar alƙibla ko kuma ka bata baya babu laifi to wannan shine ra'ayin jumhur amma akwai malaman da suke ganin cewa wannan hadisin khususiyya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka al-imam al-mubarak fori cikin littafin tufatul ahwadi ya tafi akai na'am yawwara wa fi riwayatin mustaqbilan baitul maqdis ko a cikin wata ruwaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana mai fuskantar baitul maqdis na'am وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الغداء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزه ويستنجي بالماء العنزه الحربه الصغيره والاداوه اناء صغير من جلد hadisi na gaba daga malam Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi khadimin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Anas dan Malik ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana shiga cikin banɗaki fa ahmilu ana wa gulamun nahawi ma'i ko fa fa ahmilu ana wa gulamun nahawi idawatan min ma'in wa anaza yace ana ni wa gulamun nahawi da wani yaro wanda yake sa'ana ni sai in ɗoki idawatan min ma'in salka ta ruwa wa anazatan shi kuma ya ɗoki mashi ɗan ƙarami. Fayastan jibil ma'i idan ma kai wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan salka ta ruwa sai ya kama ruwa da ita. Al'anazatu abin da ake nufi da al'anaza da ya ce wa anazatan shi ne alharbatu sagira, mashi ɗan ƙarami shi ne ake ce da shi al'anaza. wal'idawatu shi kuma abin da ake cewa al'idawa shi ne ina'un sagirun min jirdin makayi ɗan ƙarami wanda aka yi shi da fata sarka ita ce wato al'idawa na'am وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من خلاء من- من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء hadisi na gaba na kusa da ƙarshe a cikin wannan baban shine hadisin malam abu qatada al-haris ibn rubi'i al-ansari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi mutumin madina ne yace haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu kada ɗayanku ya kuskura ya kama azzakarin shi ya riƙe azzakarin shi da hannun shi na dama alhali yana bauli wala ya tamassaha min al-khala'ib yaminihi sannan kuma kadda ya kyatse bayan gari da yayi a cikin banɗaki da hannun shi na dama wala ya tanaffas fil ina'i sannan kuma kadda ya kuskure yayi numfashi a cikin akushi idan yana shan abin sha na'am وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فورد في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا to shikenan hadisi na ƙarshe shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifin shi Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi dan Abbas yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya je hucewa ta wajen waɗansu kaburburra guda biyu manzo Allah ce innahuma la yu'azzabani haqiqa ma'abuta waɗannan kaburburran guda biyu waɗanda suke kwance a cikin waɗannan kaburburran guda biyu lalle ana ta sheƙa musu azaba fa ma yu'azzabani fi kabirin manzo Allah ce ba wai ana musu azaba bane saboda sun aikata wani abu mai girma a idan mutane a idan mutane ba babban abu bane manzo Allah ce amma ahadu ma fakana la yastatiru min al-bawli ɗayansu ya kasance baya suturtuwa daga bawali wato ɗaya daga cikinsu ya kasance idan ya je shi ya gama bawali baya tsayawa wannan baya tsayawa wannan bawalin ya gama tsagewa kawai sai ya tashi ya saka wandon shi shikenan yana ta tafiya bawalin yana ta tsago a cikin wandon shi wa ammal akharu amma shi kuma ɗayan fakana yamshi bin namimati ya kasance yana ta tafiya yana yada gulma tsakankanin mutane kawai an namimanci kawai yake ta yadawa a cikin mutane naqalul kalami min majlisin ila majlisin akhara ala wajil ifsadi bainahuma shine dokan zance daga wata fada ka kai shi wata fada amma saboda ka bata tsakankanin waɗannan masu fadar guda biyu wannan shine annamimanci fa akhadha jaridatan rataba sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya doki tanka ta dabino danya fa shaqaha nisfaini sai ya tsaga ta gida biyu fagharaza wahidatan fi kulli qabrin sai ya dasa daya a kowane kabari faqalu ya rasulullahi lima fa'alta hadha sabai suka ce ya ma'aikin Allah dan me kai haka qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa watakila za a sauƙaƙa musu wajen yi musu azaba matukar dai waɗannan zele na dabino guda biyu ba su bushe ba وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك